يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan shekara ta 1443 da hudu muna kuma 29 a watan uku shekara ta 1223 allah ya kaddara mun haduwa tare da yan uwa mata wannan masallaci na muhammad tasiru foundation bariki gra a garin gumel a ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya hore tare da ku ɗan uwa mata jiya mun fara karatu a cikin suratul buruj har zuwa faɗin Allah maɗaukakin sarki qutila ashabul uqdud annari zatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud amma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid alladhi lahu mulku samawati wal ard mun faɗi dalilin da yasa Allah madaukakin sarki yayi wannan tsinuwar da mutanen da suka haƙa rami suka hura wuta cikinta suka ƙona masu imani menene dalilin tona ramu menene da dalilin ƙoƙon ƙona su mun kawo dalilai guda uku wanda suke sawa ko malamai suke ganin a dalilin shi ne Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan tsinuwar ga waɗanda suka balbala wannan wuta dalili na farko mun ce ko dai sarkin da ya so ya halatta aure babu haramci a cikin auratayya mutum ya iya auren kowa ko da a cikin gidan shi ne malamai suka hana a dalilin haka aka nufaci malaman da azaba suka yi haƙuri akan su barbarna su yi shiru akan ta aka azabtar da su dalili na biyu mutanen yemen sun rabu gida biyu bangaren arna da bangaren musulmi an yi yaƙi sau biyu na farko musulmi suka yi imani na biyun da arnan suka yi imani sai suka biyo da ƙone dukkanin musulmi wanda wasu suke ganin a dalilin haka ne allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya muka kuma kawo dogon hadisi da muka bi shi a jiya a dalilin yaron da ya je koyon sihiri kuma daidai lokacin ya sami ilimin addini ya tantance wanne ne ya fi zama daidai bisa roƙon ubangiji ya zaɓa mai abin da ya fi soyuwa a gare shi ya gane al'amarin malanta shine ya fi daidai allah ya kashe dabba a dalilin ɗan tsakuwar da ya jefa ya zamanto allah ya hore mashi in ka yi imani ya warkar da makaho ya warkar da kurma ya warkar da mai kuturta har ta kai ga gafadan sarki har sarki ya ji labari har aka kashe malamin aka kashe shi bafadan aka yi kokarin kashe yaron yana cewa Allahumma kfinihim bima ita har ta zo karke yace ba za a iya kashe shi ba har sai in an yi abin da ya bada umarni a dauki biya a cikin bakan shi a harbe shi a ce bismillahi rabbil gulam aka yi hakan mutanen garin duka suka yi imani sarkin ya yi umarni a sa wuta a ƙone su wasu suka ce a dalilin haka Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya mun yi alkawarin insha Allah ya zamu ba da dalili na hudu wanda malamai suke ganin a dalilin haka ne aka saukar da wannan aya din Arabi ya rawaito hadisi daga Anas fi qaulihi qutila ashabul ukhdud mun fara da malam bai ko tunda ci gaba ne da bayani insha Allah قتل أصحاب الأخدود أنكش أصحاب الأخدود سيتي سمعنا أنهم كانوا قوما في زمان الفترة في زمان الفترة فلما رأوا ما وقع في الناس في الفتنة والشر وصاروا أحزابا اعتزلوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عبادة الله أكتي دليل هكا فكان النبي عيسى عليه السلام da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekaru ne wajen 500 aka yi ko 600 babu annabta duniya sai ta zamanto ta yi shiru sai barna sai bata mutane sun rabu gida-gida wannan su ɗau wannan ra'ayi wannan su ɗau wannan ra'ayi wannan su ɗau wannan ra'ayi wannan su ɗau wannan ra'ayi sai aka samu wasu jama'a su kuma suka haɗu akan ra'ayi guda ɗaya wanda ya fi kusa da daidai da addini sai suka tsame kansu da cikin gari sai suka koma wani ƙauye suka haifar da gari kamar nasu da su da matansu da 'ya'yansu duka abin da suke bautar Allah daidai da abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni mana ya ce mukhlisina lahu dina hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakka sun tsarkake addini da Allah sun karkace ma dukkanin batan da duniya ta haifa suna tsaye da sallah suna ba da zakka wa kana hadha amruhum sun rayu akan wannan tsari na addini sun tsare kansu sun killace kansu hatta sami abihim jabbarun min aljabbarin har sai da aka samu wani sarki mugu a cikin mugayen sarakuna ya samu labarin ga wasu mutane sun kebe tsarin rayuwarsu daban da irin tsarin rayuwar da ake a cikin gari wa haddisa hadithuhu aka kuma ba da labarin su ko ina ya yadu فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذوا وأنهم أبوا عليه كلهم وقالوا لا نعبد إلا الله وحده sai ya aika musu bayan ko'ina labarinsu ya ji ya umarce su cewa lalle su bauta wa gumakan da shi da mutanensa suke bautawa suka ƙi cewa fatan da sun bar gari sun killace kansu akan Allah babu yadda za a yi kuma su dawo su bauta wani ba Allah maɗaukakin sarki ba bautar su ga Allah ce shi kaɗai la sharika lahu bai da abokin tarayya ya ce to fa in ba su bauta ba abin da yake mashi ba ya ce tabbas sai ya yake su tabbas sai ya hallaka su in ba su bauta wa gumakansu ba suka ki to wannan sarkin sai yasa aka yi rami wanda Allah ce qutila ashabul ukhdud shi ma sai yasa aka yi rami aka babbaka wuta a cikin shi ya gaya musu cewa to ko dai ku zaɓi ɗaya ko dai ku dawo ga bautar gumakanmu in kuma kun ce tsarin da kuke ka za ku yi to dai ku faɗa wannan wutar a kone mutanen gaba ɗayansu suka haɗu suka yi miti yanzu su yi shirka su bar addini su huta da wuta shi ya fi musu alkhairi ko su yi haƙuri a babbake su in an babbake su iyaka azabar kenan daga nan ta ƙare duka sai suka ce sun zaɓi su faɗa wutar a ƙone su ya fi musu alkhairi akan su bautawa wani ba Allah maɗaukakin sarki ba riwaya ta ce wa fihim nisa'un wa zurriya fa fazi'atu zurriya akwai mata akwai kananan yara da aka karamin yaro idan ya ga an babbaka wuta shi bai san me ake ba shekara bakwai takwas tara goma aka ce ya faɗa dole za a ga tashin hankali da aka yara suka hau kuka suka hau kewa suna kama iyayensu iyayen da kowane ya lallaba nasa suka ce da su lanara min ba'adil yau ne ce in kun yi haƙuri daga yau ba wata wuta da za a sake maganarta iya azabar da za mu samu a duniya kafin wannan wuta ce ta kone mu in mun kone to in Allah ya yarda ba mu ba azabar Allah tunda Allah ya yi alƙawari inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da haka in mun mutu ba ma shirka muna sa rai da izinin Allah za mu samu aljanna wuta ba za ta kona mu ba suka lallaba ƴaƴansu suka lallaba matansu fa waqa fiha da haka gaba ɗayan su suka yi dafifi suka rike hannayensu suka afka wannan wuta malam ce fa qubidat arwahuhum min qabli an yamassuhum harruha dai suna zuwa kafin su afka wutar duka sai Allah ya zare rayukansu ko da lokacin da za su fada wutar kawai gawar ce ta fada wutar amma ba su samu wannan azabar wutar ba Allah madaukakin sarki ya dauke musu jin azabar tun kafin su je lahira wa kharajatin naru min makanatiha min makaniha fa ahatat bil jabbarin kuma cikin hikimar ubangiji tunda waɗannan sarakunan suna gewaye da bakin ramin da aka sa wutar bayan wutar ta ci wannan gawar kuma da ta yi ambaliya waje sai ta kama dukkanin waɗannan su kuma wanda suka arzaza wutar sai ta hada da su ta sake konewa da haka sun mutu a sababi ɗaya wannan za su yi aljanna waɗannan za su tafi gidan wuta Allah madaukakin sarki ya sa mana cikin masu tafiya aljanna ta fa ahraqahumullahu biha fa fi zalika anzala Allah azza wa jal malami suka ce a dalilin haka ne Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyin da muka yi bayanin su a jiya da ashabul ukhudud annari zatul waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد wannan ina ji anan muka kwana jiya da haka malam sai ya karanta mana sai da mutu sabon darasin mu zai fara daga inda malam ya karanta إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الباري وبارك تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين lalle kan waɗanda suka fitini masu imani maza suka fitini masu imani mata mecece fitinar anan je mun ba da fassara ɗaya ko dai kalmar fatana tana nufin harrasa lalle waɗanda suka ƙona masu imani maza da mata sun malam ya tubu ba su tuba ba har suka koma ga Allah ko kuma innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati wanda suka fitine su suka yi kokarin sa sai sun bar addini sai sun yi ridda sai sun bijire ma Allah sai sun dawo kan sabo wannan fitina ne da aka koda yanzu aka samu wata ta yi imani tana riko da sunna sai aka yi rahin sa'a ko mijinta ko wanta ko kananta ko babanta ko ƴaƴanta suka tirsasa ta ta bar abin da take ka wani aya tana dawowa ke ma idan ke ce kike da ɗa ya yi riko da addini ya riko da sunna ya tsaye da gemu tun yana shekara bakwai kika ce sai ya aski sai ya bari shi kuma yake ganin sunna ce so wannan tursasawar da zaki yana fadowa cikin fitina din ba sai iyaka wancan mutanen abin zai tsaya ba ko mai gidanki ya riko da addini ya riko da sunna ke kuma ki ga hakan ba zai faru ba sai kin tursasa shi saboda kina da dama a kansa kina da iko a kansa sai ya bar abin da addini ya ce wannan yana fadowa cikin kalmar fitina innal ladina fatana almu'minina walmu'minat lalle wadanda suka fitina masu imani maza da masu imani mata akan addini yasa Allah ce thumma lam yatubu sannan ba su tsira ba kamar Allah ya bar magana akan waɗancan mutanen ya dawo kanmu wancan dai ga abin da ya faru riwaya ta ƙarshe da muka samu har ma wuta ta ci su su ma sun ƙare to yanzu kenan ana magana da mu da muke rayu duk wanda ya samu dama ya sa wani ya fitini akan addini ya bar ayyuka na addini kuma har ya mutu bai tuba ba a lam yaqla'u amma fa'alu wa yandamu ala ma salaf ba su bar abin da suke aikatawa ba na tursasawa a bar addini ba su yi bakin ciki ba su yi nadama ba akan irin wannan barnar da suka aikata sai Allah ya ce falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq lalle to suna da azabar wutar jahannama za ta shafe su Allah madaukakin sarki tsare mu walahum azabul hariq kuma suna da azaba wacce take mai gobara ce Allah ya ba ma cikin ta innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatin لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير نعم الله مدعوك جنسلك يتي كيشير ودنشان سيتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات lalle waɗanda suka yi imani suka ayyuka na ƙwarai amanu wa amilu salihat ga imani ga aikin kwarai ko a cikin dala'ilin tauhid mun faɗi menene imani ko zakatanmu su gaggata lalle waɗannan rukunan na imani gaskiya ne ba mu da shakku a kansu bayan aikin musulunci ya cika mun yarda Allah tabbas gaskiya ne kuma shi kaɗai ne Allah ɗin an tu'mina billahi wa mala'ikatihi mun haɗa da mala'iku tabbas akwai su akwai ayyukansu akwai yawansu akwai adadinsu akwai ƙarfinsu la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru mala'ika ɗaya zai iya daga wannan duniyar da duk wanda ke cikin ta ya daga ta ya kai ta sama kuma ya bari da ita kamar yaro ya zubar da dan malimi ba abin da zai gagari mala'ika a cikin irin wannan aikin da yake aikatawa yin aiki da imani da mala'iku tunda ya faru a tarihi mala'ika ya ciccibo gari ya kai sama har da 'yan sama suka ji karan zakaru da kukan kaji sannan kuma ya kifo da su aka kafe su irin yadda aka wa mutanen annabi loko an samu mutanen daga mala'ika kadai saboda karfinsa da kwarjininsa kawai garin ya leko ya ce subhanallah duka garin kowa sai da ya mutu saboda mutanen gaba ɗayansu masu saban allah maɗaukakin sarki kawai tasbihi da ya yi sai ya zama to kamar tsawa ce fa asbahu fi diyarihim jasim kowa kawai ya sankare ya mutu a cikin gidan shi so waɗannan halittun mu yadda Allah yana da su cikin imanin mu ne amma hada da littattafai mu hada da ranar kahira mu hada da duk abin da ya faru a kanmu wanda muke so ne da wanda ba ma so haka Allah ya so haka Allah ya tsara wannan cikin imanin mu sai ce to waɗanda suke da wannan imanin wa amilu salihat suka yi ayyuka na kwarai a dala'ilu tauhid mun faɗa imani baya tabbata da imani sai ayyuka sun raka shi muka ce kuma ayyukan da suke raka imani suke tabbatar da imani akalla guda nawa ne wanda muka yi da ra'ayin tauhid an manta ko akalla guda 73 al-imanu bid'un wa 70 shu'ba a alaha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariqi imani yana da rassa yana da ayyuka yana da kashe-kashe akalla guda 73 mafi kololuwar abin da ke tabbatar da mutum na da imani faɗin la'ilaha illallah mafi ƙanƙanta shi da yankin zakafuwa ko kwalba ko wani dutse akan hanya ke ɗauke kada cutar da mutane in wata kwata tana fantsalowa mutane ke gyara ke mata hanya wani yana nuna alama ce ta imani imatatul adha an tsari to duk wanda ya irin wannan ayyukan a zuciyarsa dan Allah yayi yana neman lada a wajen Allah shine amalus salih to wanda yayi wannan menene shi kuma sakamakon sa sai ce lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yana da sakamakon gidan aljanna sai ma ya kira su jannat aljannoni ba ɗaya ba ce aljanna ɗin lahum jannat ko dai taron mu in mun shiga wannan yana wannan aljannar wannan yana wannan aljannar wannan yana aljannar wannan yana wannan aljanna ɗin tunda aljannonin ina ji kusan guda hudu ne Allah madaukakin sarki ke da akwai haka ne ko ba haka bane aljanna guda nawa ce na guda bakwai ce guda takwas ce na'am da wace da wace wace da take lissafa a cikin ku ta gaban ko ta baya aljanna guda takwas ce da wace da wace malaka yake turo mana suratul waqi'a fihi ma da fihi ma ko fihi ma ainani tajriyan wata kuma yace fihi ma ainani nadhaqatan aljanna malami suka ce guda hudu ce kofofin aljannar guda takwas so wata kira abin da zaki lissafa kofofin aljanna zaki lissafa guda takwas amma aljannonin guda hudu ne siffar su ita ce Allah ya bada a cikin suratul waqi'a daya ce fihi ma ainani tajriyan a cikin suratul rahman fihi ma ainani tajriyan akwai idanun ruwa tana gudana a cikin su ana gani ɗayar da yake tabita sai ce fihi ma ainani nadakhatan akwai ruwa shi kawai bubbugowa ke da ƙarfi haka ake ganin shi wanda suke aljannar siffar da take nan ba ita ce siffar da take nan ba ‘yan matan nan kunyarsu da kamewarsu da aka faɗa ta nan ta haura su bishiyoyin rasa gare su nan sai aka ce duhu gare su yasa ya ce lahum jannatin suna da gidajen aljanna ta jirimin ta hatihal anharu a ƙarƙashin gidan aljannar akwai ƙorama yana gudana ko dai a ga ruwan a zahiri gahi nan tafiya yake amma baya fantsaluwa baya bata guri baya dan shi a ga yayi nasu kawai ruwan ne yake wucewa in kin ga dama ki meka ki sha in kin ga dama ki sa kofi in kin ga dama ki zuƙa irin na dabbobi duk yadda aka yi naki ne in kin ga dama daga kan gado sako suturo ki zuƙa kina kwance kamar da wani ya ban labari ya ce shi haka yake saurar ɗinsa ya ce wallahi kunu ne ake ajiye masa bokiti guda ya ce da 'yar mesarsa ya ce yan asawa sai aka tahe ya ce kawai mesar yake sa ajiye ko kurkure baki ba ya yi ya ce mesar yake tsoma a ciki kawai ya zuɗa ya ce in ya ji ta tokare to gaya ne sai kawar da ita in ya zuke ya sha ruwan sahi kenan sai sake ja na ce to sallah asuba ba ya ce to in Allah ya sa wata rana ta hiyayi wata rana ko sai Allah ya kaddara ya falka amma dai a kwance yake sau to gidan aljanna nan damar ki ce ki ma kin ga dama abin ya baki sha'awa mai kame sa yake zuko daga cikin wannan kogo din daga nan kogin kuma yana ji malam Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani ita kuma yana jikin su suratu muhammad ko Allah madaukakin sarki ya ce su waɗannan kogunan na gidan aljanna guda hudu ne malam ko zai iya karanta ta na masalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى نعم الله يأتي كتن كتي دا سفر الجنة دا أكوا ما سو إيماني القوري إذن نقول أن يأتي لهم جنات تجري من تحتها الأنهار سيأتي فيها أنهار من ماء أكوي كوبنا نروى tunda mun faɗa cewa aljanna kala biyu can tajriyan nan na zafata sai ce to suma a cikinsu akwai teku kogi kala biyu wancan mai kwalalar da wannan mai ambaliyar kamar ambaliya za a gani sai tafiya an haro min ma'in lam ya taghayyar ta'amu wannan ruwan fiha an haro min ma'in gairi asu akwai ruwa a ciki wanda baya canjawa gairu asu ruwan baya canjawa ruwan duniya yana canjawa yanzu da Allah samu wani makayi dukkan makayin da tsaftarsa da rahin matsalarsa cika shi ki kai ɗaki ki aji gurin da ya fi ko'ina tsafta da rahin matsala idan kika manta wannan ruwan wani tun kafin sati ruwan ya baki matsala wani lokacin ko ruwan leda kika saya fiya wota ajiye shi a ɗaki ai ƙarshen rufi fiya wota ku kuma mara likin in Allah ya yarda wani lokacin wani ruwan ba zai kwana goma ba in kika girgiza shi sai kin tada akwai halittu a ciki tun in kin girgiza suna macewa su bace akwai lokacin da in kin girgiza sai kin ga alamun su ma'ana kenan wannan ruwan asina ya canja amma ruwan aljanna da zafi ne da sanyi ne yana ƙasa yana kofi an sha an rage ghairu asin ba zai taɓa canjawa daga siffar da yake ciki ba wannan shine tafki na farko ruwanki na aljanna kina da garanti akan ba zai canja ba fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu sai kuma wani kogin shi kuma madara ce zirhan lam yataghayyar ta'amu wannan madara dandananta baya canjawa har abada madarar duniya ya ake da ita waɗanda suke da kiwon awaki su tatsa akuya kawai da safe wannan tatsar abin da za su tatso da farko madara ce kar a sa kanju a batta kawai haka in an sa mata kanju an so ta yi nono ko to kar a sa kanju a bar madara haka da Allah ta yi awa 24 za a ganta kamar lokacin da aka tatso ta za ta zama fresh kamar yadda aka tatso ta sai ta canja ko dai ta yi nono ko ta gurɓace sai aka ce waɗannan kogin na aljanna in an tatso madararsa har abada lam ya tagayyar ba'u idan an jima wani lokaci kika ɗanɗana za ki ji ya yi tsami wani ya yi garbi wani ya yi tsami kai akwai lokacin da nonon ki ke za ki saya da kuɗinki in kika ɗauko daga firji he dai ki zuba saboda me lokacin wannan nonon ya yi muni ya yi tsami ya gurɓata ko an ƙara siga ba zai shayu ba sai dai a zubar sai aka ce a gidan aljanna ba a samun irin wannan min labani lam yataghayyar ta'amu wa anharu min khamrin lazatin lisharibina wani kogin kuma giya ce dai yanzu na haidai a bamu labarin yan giya kuma Allah ya taimake mu garin nan mashaya giya sun rabu da ne kana zaune za ga baya mutun ya taho akan titi yara suna bin shi suna yayi marisa ya sha kafso ko yana yana faduwa yara suna cinkunarsa yana fadawa kwata yanzu babu Allah madaukakin sarki ya yi mana so bambancin giyar duniya da ta lahira ita wannan ta kawar da hankali ga ba daɗi ga zub da mutunci ga mai da mutum yaro ta gidan aljanna ba haka ba ce ba lazzatin lisharibina daɗi gare ta ga masu sha da kai mashayan giya a gidan aljanna insha Allah daɗi za mu ji idan mun sha ta ba ta gurɓata kwakwalwa ba ta lalata tunani ba ta sa mutum ya yi maye kuma sannan lokacin da ake ɗanɗanawa ko an linshe ido sai dai a linshe saboda daɗi ba a linshe saboda ɗaci da zafi ba giya duniya wani lokacin za ga ko hoto aka ɗauko mutum zai hata ya rinsa ido haka lokacin da zai shan farko alama ce ta cewa zuciya ba ta karɓe ta ba amma giyar aljanna sai Allah ya ce lazzatin lisharibin ɗaya kogin na ƙarshe sai ce wa an harun min asalin musaffa akwai kuma kogi kawai giya ce a zuma ce ina ga iya wannan wallahi ya isa nuna miki gwaninta a ce miki ga ɗakin otal an baki wannan ɗakin hotel akwai bokiti na zuma tatacciya kuma da ba ta sa ciwon ciki ba ta sa ciwon kai dala aka ce ki bada naira dubu biyar ki kwana ɗakin za ki bada za ki bada kina da gidajen yan uwa a gari aka ce amma ga wani ɗakin otal nan akwai ruwa tatacci akwai madara akwai giya ba a haramta ba akwai zuma bokiti bokiti kawai duk ɗaukin da kike so ɗauki za ki ga wannan ɗakin otal ɗin wallahi ya yi araha ta wani ba bokiti ba aka ce kawai kogi maganin mai caccaka ke duk iya yadda za ki sha kuma kogin nan ba zai ragu ba kogin nan ba zai kare ba ita daɗin gidan aljanna ba ran da abin cikinta zai kare an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da rana ta yi kusufi da ya zo yana wa sahabban shi sallah yana sallar da gari ya fara alamar zai washe ya fara alamar zai washe sai a ga manzon Allah yana haka yana sallah yana haka da hannun shi aka jima sai a gama da Allah ɗora hannunsa akan kirji ya ƙare sallar shi da ya ƙare sallah ya jiyo ya mutane wa'azi sai ce ban taɓa ganin tashin hankali da daɗi sun haɗu a lokaci ɗaya ba sai yanzu ina wannan sallah ya ce a yanzu Allah ya nuna mun azabar wuta da wuta da 'yan wuta ya ce ban taɓa ganin tashin hankali da masifa irin na wuta ba don Allah idan kuna so kuwa kan kuwa wa'azi ku samu irin volcano lokacin da dutse ke aman wuta wuta ce kawai take tafiya don Allah wata takalla kawai na minti biyar ta tana fa cewa wannan laifin da ake cewa in ta yi za ta asa ta a wuta wannan wutar fa har yanzu ba ta kai wutar lahira ba na ga wani lokacin da dutsen ke ambaliyar ya ma gama ya kwanta wasu samari kawai suka samu dutse kato daga can kololuwa ta fi kilomita ɗaya aka wurga dutsen ciki yana fadawa da aka san an sake kyasta wuta haka ta yi tsalle sai da ta nike wannan dutsen ta kona hita na buk buk buk sannan ta tsaya dan Allah kike rika kallo kina wa kanki wa'azi wannan wutar duniya ce ya za a da ta lahira wallahi abun akwai tashin hankali akwai masifa a cikin shi manzo Allah ce to ban taba ganin masifa irin ta wannan lokacin ba dadin kuma sai ce Allah ya nuna min gidan aljanna na ga ni'imarta da masu jin daɗi a cikin ta da suke jin daɗi yace har sai da naga wani itacen ayaba ayaba idan ta ba tara sun kuyawa ne kasa ba saboda ƙasar da ta yi sai manzo Allah sai ta yi na ganta dab da hannu na hai na meka hannu in cira sai Allah ya janye ta saboda ba a yi za a ce ta a duniya ba ya ce wallahi da na karya na ajiye muku har Allah ta yi alkiyama ba za ku iya cinye wannan ayabar ba so idan duk duniya ba za mu iya cinye ayabar gidan aljanna ba idan da an karye ta ya za a ke kaɗai ki cinye ta wallahi ba za ta cinye ba to daɗin gidan aljanna ni'imar ta ba ta karewa Allah ya sa muna cikin ta lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar shi yasa Allah ya ce zalikal fawz al-kabir wancan rabon wallahi ne babban rabo duk rabon da zaki samu duk kasan da zaki samu a duniya banza ne wallahi kasan gidan aljanna hi ne babban rabo da kansa Allah ya ce zalikal fawz al-kabir wancan shine babban rabo mata na ya faɗa mata azzalumai ne musamman a wajen rabo idan ka samu mata guda biyu ka ce je ki rabu ɗayar in ta gada ma ya ta ɗauke kirji ya ta sawa aboki ya tafi fiki kuma ta ji daɗi ta yi rabo ta samu rabo mai girma wannan rabon duk da da kike gani kin auri wanda kike so kin samu kuɗin da kike so kin samu gidan da kike so duk abin da kike so a rayuwa an baki akwatunan ki na kaya guda ɗari ne na takalma guda saba'in kina da ɗakin turare kina da ɗakin hijabai kina ɗakin kaza wallahi duk wannan rabon ba komai bane wancan rabon na gidan aljanna nan ake so ki mai da kanki saboda shine rabo mai girma zalikal fawzul kabir Allah ka sa da mu za a ci wannan rabo din na inna batasha rabbika lashadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد نعم Allah madaukakin sarki sai ya cira da mu kuma zuwa wa'azin da zai rufe surar da shi yanzu an ba mu labarin mabarnata da Allah ya da su waɗanda suka yi imani suka yi aikin kwarai ga yadda Allah madaukakin sarki zai yi da su sai nuna mana kuma isassa da kasaitish sai ce ina bakusha rabbik lalle damka da kamu na ubangijinka la shadid wallahi mai tsanani ne idan kina so ki gane haka Allah ya sa kin taba laifi a gidanku kina yar karamar yarinya hannunki bai kwari ba lokacin da babanki ya kama ya matsa yake da hannunki kamar fashewa zai so Allah madaukakin sarki ce duk irin dankar da kika ji da kamun da kika ji bai kai na Allah madaukakin sarki ba ya ce bakusha rabbik kamun ubangijinka a intiqamuhu min a'da'ihi alladhina kadhabu rusulahu wa khalafu amrahu la shadidun azimun qawiyyun yace lalle daukan fansa ga makiyan shi waɗanda suka ƙaryata manzannin shi suka saba umarnin shi Allah ya ce la shadidun ai mai tsanani ne mai girma ne mai ƙarfi ne saboda shi ubangiji shine rulquwatul matin rulquwatul matin shine ma'abocin ƙarfi da ba rauni a cikin wannan ƙarfin nashi ƙarfin Allah baya ragewa duk abin da yake da ƙarfi ƙarfinsa yana da raguwa inda zake gane haka inda samu danko mai ƙarfi idan kika ɗaura shi a jikin fila kike ja kike ja kina baya to wannan ƙarfin nasa raguwa yake har akwai lokacin da za a je ya dame in ya dame kika ƙara ja tsinkewa zai saboda mai ƙarfin ƙarfin ya zo shi za ki ga an yi miki hinges a jikin sip ko ba shi yake rike kofar ba saboda budawa da kike yau da gobe yau da gobe yau da gobe wannan karfin nasa he ya saka ko karfin katakon ya saka yake ga wata rana murfin sip ɗinki ya balle saboda mai iya karfin wannan abin ya kare wani lokacin tufafin ki kwari gare shi amma ana nan ana nan yake ga kin huda ya huce saboda sawa da kike yau da kullum sai dai akai a masa faci so duk waɗannan ƙarfin nasu akwai inda yake da iyaka ƙarfin Allah madaukakin sarki shine almatin daskararren ƙarfin da baya raguwa inna rabbaka inna inna inna rabbaka rabbika la shadid sai ce daga siffar shi ta gaba innahu shi ubangijinka huwa yubdi shi da ke farar abubuwa shi ya faru halitta kuma duk abin da ke faru a duniya Allah madaukakin sarki ya farar da shi min quwwatihi wa qudratihi tamma saboda karfin shi da cikon ikon shi yubdi'ul khalqa thumma yu'iduhu kama bada'ahu ya fara halitta ya maimaita irin halittar kamar yadda aka yi ta dan Allah babu iyaka babu gwaninta babu kwarewa ta Allah ke ɗaya amma sai ki haifi 'ya'ya goma kowanne yana kama da ki ‘yar uwarki ta haifi 'ya'ya biyar ko goma kowace tana kama da ita ga gidanku ɗaya amma kuna tsayawa zai cewa wannan ɗan wannan ne wannan ɗan wannan ne ‘yan gida ɗaya Allah ya musu kama kama kama kama kama iri ɗaya ‘yan nan gidan Allah ya musu kama kama kama iri ɗaya ka in kike nemi ma'aikatan immigration idan kika ajiye musu mutane goma suna kallon su kowane za su ajiye shi za su ce wannan yanayin hancinsa da yankan idanun shi dan koriya ne wannan da tsayuwar shi da fadinsa da kaza da mulmular kan shi dan nijar ne wannan dan kwatana ne wannan dan mali ne wannan dan kaza ne hatta halitta a guri daya ke yanzu ke da kanki wani lokacin kina ganin wata zaki ce wani yar kuma ce ko biki santa ba saboda tsarin yadda ake halittar mutanen gumal daban yake kina tsallaka mai gatari ya shiga akwai abin da ya bambanta ko a halitta wata kirkin taba tunani wata kirba ki taba tunani ba kina zuwa wani kauye ki ga duka ƴan ƙauyen kamar su daya da wani abu kun gaisa yake ji a zuciyar ki anya ko wani dan garin nan ne saboda wani abu na halittar tasa ya bambanta wannan yake nuna ƙwarewa da kasaita ta ubangiji yubdi'u wa yu'idu yana fara halitta ya maimaita irin halittar in yaso kai Allah ya fara halitta tun daga annabi Adam har yau a ce sinadarin bai kare ba wallahi akwai gwaninta babu wani kamfani da ba taɓa ƙurewa a duniya ba idan baki san haka ba banki kuɗi suke samu a jikin kwastoma watan wata rana yakin je kin ce a baki ATM sai a ce wallahi ya kare he an kawo saboda masu buƙatar katin sun ƙure su amma ba taɓa ƙure Allah maɗaukakin sarki ba an taɓa aure a ce da Allah ku yi haƙuri to nan da hekara uku ba aiwa an taɓa yi a duniya ina manya a cikin ajin ko a masallacin su ba mu labari yaushe ne aka taɓa aure aka ce a saurara yanzu babu haihuwa sinadari ya ƙare so kaga kenan sunnar yadda ake samun haihuwa tana zuwa to ubangiji yana da ikon ya maimaita wannan abu ina yubdi'u wa yu'id shi ya faru halitta kuma yake maimaita halitta yau kina da kuɗi da kin je kasuwa kin siyo akuya kina da yaƙini nan da wata shida za ta haihu saboda sunnar ubangiji ce yubdi'u wa yu'idu to banda ubangiji babu wanda yake da wannan ina ce min quwwatihi wa qudratihi tamma yubdi'u al-khalqa thumma yu'iduhu kama bada'ahu bila mumana'in wala mudafi' ba wanda yake hanawa ba wanda yake tokare Allah idan ya so ya maimaita abin da ya so ya fara wa huwal ghafur shine mai yawan gafara wannan Allah yana kwadaitar da mu ko da kin cewa akwai sabanki akwai laifinki akwai abin da kika gaza a cikin wannan ayar da muke karantawa to tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki inda yace humma lam yatubu ya ce to ka tuba ɗin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa huwa al-ghafur shi mai yawan gafara ne shi ne mai karɓar tuban idan an tuba ɗin alwadud kuma siffar Allah maɗaukakin sarki shi ne alwadud wanda ya cancanci aso ya kamata aso ake son kuma yake sanya soya a tsakanin mutane wannan ita ce babban siffar Allah maɗaukakin sarki alwadud ai huwal habib shine wanda ake so Allah madaukakin sarki shine yake sawa hatta tsakanin mutum da mutum a samu soyayya daga wannan sunan nasa na alwadud inda ba wannan wallahi ba za a iya samun soyayya ba kuma da kin kula za ki iya ganin mace yar uwarki ce baki taba ganin ta a duniya ba kina haduwa da ita yake ji a zuciyarta ba wanda kika tsana a duniya kamar ta bacca so ki kara ganin ta me yasa ma kuka haɗu da ita saboda wannan siffar ta ubangiji da bata shiga tsakaninku ba wani kuma za ki ga da kin ganta yake ta ina ma wannan yar uwarki ce ina ma wannan ƙaurarki ce ke ki ji kina kokari bara ku gaisa da yar wata gari ce ke daga ina kuka zo ba na lambar wayarki za mu ci gaba da tattaunawa wannan siffa ce ta ubangiji da yake sawa tsakanin mutane guda biyu babban abin mamaki idan jinsin ya canza tsakanin namiji da mace wannan mutum daga ya ga wata macen a mota yake tafi an yi hange ta sai a sauke ki sai ya tsaya ya sake juya wannan motar ya zo ya yi mata magana wata inda ga haka shi ne sababin aurensu wani lokaci yana zaune wuciya za ta da ta wuce zai bi ta wata il wannan siffar ta ubangiji ta shiga tsakaninsu wa huwa al-ghafur al-wadud da haka in kin ji kina da farin jini kina da kauna kin karɓo a cikin al'umma wannan san Allah madaukakin sarki ne in kin gaba ki karɓo ba ana gaya miki akwai wasu laifuffuka da kika wa Allah madaukakin sarki ki canja su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi duk wanda ya abin da ya dace Allah ya so shi Allah yana gaya wa mala'iku wane dan wane bawa na ina ƙaunar shi kuma mala'iku ku so shi ku sa mutanen da suke rayuwa da su su ƙaunace shi da ka in kin ga kina da bakin jini da yankon jini a cikin al'umma to ko abin da zaki ki gyara mu'amalar ki tsakanin ki da Allah madaukakin sarki wannan siffar tashi ta alwadud sai jefa ta tsakanin shi da al'umma sai ki ga alamar ki da ke da kawayen ki da ana ware ki in za a yi zance da kin zo ki ga an yi hiru su kuma matsalar mata akwai su da iya wariya suna zance su goma da kin zo in ba su so kowace ta zumbar baki hikken in an jima wannan ya ta miƙe wannan ta ta haike sun barki ke sun sake canza inuwa sai kiga ke ɗaya yanzu ke suka ware a ciki to in kina fuskantar irin wannan abubuwan gyara alaƙar ki tsakanin ki da Allah madaukakin sarki yi sallah cikin dare roki ubangiji isujada nemi kusanci wasjud waqtarib isujada nemi kusanci zuwa ga ubangijinki in rana ta yi yi azumi yi hidan Allah maɗaukakin sarki ba wai kawai da al'umma su sarki ba in kin sha ruwa ki ce Allah abin da yake tsakaninmu da kai ka gyara Allah ina ƙaunar ka ubangiji ka ƙaunace ni in Allah ya ƙaunace ki duk an gama duk abin da yake na kusanci ne kin samu kuɗi dan tsakuri ka dan yi sadaka wallahi yanzu nan yake ga Allah ya ƙaunace ki kuma sai ya sa al'umma ta ƙaunace ki saboda mai siffar shi ce shi Allah maɗaukakin sarki alwadud wa huwa al-ghafurur wadud zul arshil majid Allah ya ce shi ne ma'abocin al'arsh al'ali ala jami'il khala'i al'arshin da ta ɗaukaka akan dukkanin halittun Allah maɗaukakin sarki al'arshi malamai suka ci girmanta sai dai a kwatanta to isar mulki shi ne awa sarki karaga in kika je fada wani sarki yake ga dambarariyar kujera ce ga faɗi ga tudu ga laushi sai an yi wata takala ake hawa kanta a zauna ya hakin su a baza riga ta cika kujerar da kin zo ga abun tsoro wani iyaka girman mulkin sa da kafaita sai ke nunawa sai aka ce ita al'arshin Allah madaukakin sarki to ta daukaka akan dukkanin halitta malamai suka ce inda za a dauki wannan duniyar wace ce ta san faɗin wannan duniyar da muke ciki na wannan kasar da muke rayuwa da ciki wasan fadinta wasan fadin najeriya to idan za ki kure najeriya daga farkonta zuwa ta kina da bukatar ki awa nawa kina tafiya a mota da mai gudu ba tsayawa daga farkon najeriya zuwa ta in kina so ki tafi a mota da gudu ba tsayawa awa nawa ake yi za a iya yin kwana biyu ko ba za a iya ba so ɗauki kalli najeriya irin najeriya kina da ƙasashe ɗaiɗaiɗaiɗai har guda hamsin da wani abu a wannan nahiyar ta afirka wasu sun kai najeriya girma wasu sun fi najeriya wasu kuma ba su faɗa faɗin kano da jigawa ba wasu ƙasashen kuma kano ma tafi su girma amma dai irin wannan ƙasashen sai kin samu hamsin da hudu shi ne suka baki nahiyar afirka sai ki tafi nahiya ta asiya inda saudi arabia take inda iran take inda kaso casa'in da bakwai na turkiya yake inda waɗannan ƙasashen lubnan suke ƙasashen syria ƙasashen philistine su ma sai kin hada kasashe kasashe kasashe sannan su baki asiya tafi europe tafi america tafi australia tafi canada waɗannan su ne yakin hada guda bakwai su ne suka yi sassa da guraren da mutane suke zaune sai aka ce kuma duk da haka faɗin inda ruwa ya mamaye ya fi inda mutane suke zaune banda kuma dazuzzuka da sahara da har yau ɗan adam bai ɗora kafarsa a wannan gurin ba abdullahi dan abba zai ce duka in kin haɗe wannan duniyar kika tara ta in kika jefa ta akan kursiyun Allah madaukakin sarki da yace wasi a kursiyuhus samawati wal ard yace kamar ki ajje zoban ki ne akan kujera ko akan gadanki yanzu ina amarya take da Allah fadin gadan wannan naki dan zoban ki da kika yi fitar amarci da ki dora shi akan tsakiyar gadan wani lokaci in kika juya haka kina ganin shi ko ba kya ganin shi ba kya ganin shi ko in ma ba ki gane ba in kin je gida cire zoban ki dora ya tsakiyar gadan ki Allah ya sa yayi kala da zanan gadan za ki ga lokacin ba lalle bane ki gano shi Allah dan Allah dan abazan ce to in aka tattare duniyar gaba daya aka dora ta akan al'ar kursiyu da yace wasai a kursiyu hus samawati wal ard kamar kin dora ta ne akan kujera ko kuma shi misalin da ya bada in bada irin nasan ku gane yanzu inda cire zobanki ya ki rinsa ido ki haka ya ki burga da karfi a dawa ya ki bude idanki kina bude idanki za ki gano shi ba mamaki wallahi wannan zoban ya bata kenan sai ki ta to ita wannan duniyar kwaco kam idan an dora ta akan kursiyu kamar a jefa kwandala ne a cikin daji ya ce ita kuma kursiyu idan aka ɗauke ta aka ɗora ta akan al'arshi kamar a sake jefa ƙwandala ne a cikin daji Allah na so nuna miki isar mulkinsa sai ce miki dulla arshi shi ne ma'abocin al'arshi sai ce kuma almajidu akwai kira'a guda biyu ana cewa dulla arshi almajidu ana cewa kuma dulla arshi almajidi ɗaya zamba ɗaya kasara ko dai a ce zul arshil majidu sai ya zama to al majidu siffa ce ta Allah ma'abocin al arshi al majidu mai girma da izza da buwaya shi Allah madaukakin sarki ko kuma in an ce zul arshil majidi ma'abocin al arshi mai girma sai ya zama to al majidi siffa ce ta ita wannan al'arshi shi ma al'arshi mai girma mai faɗi ko iya wannan magana da na kawo ta Allah dan Abbas tana kwatanta miki al'arshin tana da girma kenan tunda yanzu idan ki ba zai iya hada miki faɗin Najeriya ba to aka hada duka waɗannan kasashen kasashen kadai da suke da register da United Nation wanda sun yadda suna karkashin United Nation in za a yi meeting suna da wakili za a tattauna da su a ɗauki matsaya da su ƙasa sama da ɗari biyu da wani abu take da rijista sai kuma ƙasashen da suka ce ba ruwansu da united nation ba su yi rijista da ita ba ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa irin najeriya sama da ɗari biyu muke da akwai a duniya amma duka aka ce kai mar a yi wurgi ne da kwabo a dawa shine faɗin kursiyu kursiyu kamar a jefa kwabo ne a dawa shi ne faɗin al'arshi idan an tura mata kursiyu ashe allah in ya ce zul arshil majidi ya siffata al'arshin da mai girma lalle mai girma ne kuma Allah na da iko da al'arshi yana da iko da kursiyu din yana da iko da sammai da kasai din yana da iko da mu halittu din yana da iko da duk abin da ke cikin mu a hai girman mulkin Allah madaukakin sarki ba irin mulkin da kike tsammani bane ba dole arshil majid na'am فعال لما يريد Allah madaukakin sarki ya siffakta kansa da yake cewa fa'al mai yawan aikatawa ne daga sigatul mubalaga na fa'il ne sai ce fa'al mai yawan aikatawa ne lima yurid daga abin da yake so mahama arada fa'alahu la mu'aqqiba li hukmi wa la yus'alu amma yaf'alu li azmatihi wa qahrihi wa hikmatihi wa adlihi ibn kasir yake cewa duk yadda Allah ya so haka yake zartarwa ba mai cewa Allah Allah me yasa kai kaza ba wanda ya tambayi Allah ko kun taba ganin wanda ya tambayi Allah ya tuhume amma yanzu ke saboda Allah an taba tambayar ki ko ba taba tambayar ki ba babar ki za ta ce eh mana abinci tana zuwa za ta ce mata me yasa kike haka wace ki saboda me abin da kika yi bai yi daidai ba an yi biyo bayan hukuncin ki wani lokacin ba ma mai gidanki bacci kike ki za ki tahi ki yi abinci ki masa girki yana tahi zai fara da masifa wace miki ina son kaza an yi ta'akibi ko ba a yi ba an samu ta'akibi din wani lokacin ɗanki ne za ki abinci ce gaskiya umu wallahi ni wallahi na gaji da wannan garin wallahi saboda me kin samu masa kin yi tuwo yau kin yi gobe kin yi jibi kin yi gata ya ɗanke ce wai me yasa umu aka yi haka Allah ya ce shi a mulkinsa ba a masa irin wannan shine fa'alun lima yuridu mai aikatawa ne ga duk abin da ya so ba a isa a cewa Allah bisa kai ba yana yi ne kuma saboda hikima ba a tambayarsa amma ya fa'alu don girmansa don isarsa don hikimarsa don adalcin shi kuma daga cikin tsarin ubangiji ne sai ke tadda a gida daya ga babba ga ɗan ƙarami sai Allah duba ɗan ƙarami a gidan sai ya masa arziki akwai wanda suka taba taro a rubuta Allah petition me yasa ka ba dan karamin cikin mu arziki ko ba a yi a gidaje duk waɗannan dawayensu da shekarunsu da girmansu da dabarunsu sai da suka yi shekara talatin a duniya aka haifa ɗan karami amma duka ya da a tattare su a gidan ɗan karami dan za a yi taron aure ga sun haɗu suna so sa kai suna jira ɗan karami yanzu saboda me Allah shi kaɗai ya ba wa arziki wani gidan kuma Allah ya ga dama ga manyan ga masu girman ga komai a ba ta mace arziki a gidan ya ta ana ina hajiya a bari hajiya ta zo to an taba gani wannan yan gidan sun yi kungiya sun ce bara mu je muwa Allah zanga zanga dan me za a ba matar cikin mu arziki duk ga mu za da gemu ba ai ta'awa Allah madaukakin sarki wannan ba shine yake nufin da cewa fa alun ne ma yuri mai aikata daga abin da yaso inda mata sun fahimci wannan siffa da suna na Allah madaukakin sarki da sun huce wata sai ga a gidansu ta fi kowa kurjini ta fi kowa farin cini ta fi kowa karatu ta fi kowa tsoron Allah a zahiri ta fi kowa kunya da kamewa amma ya gaji an aurar da 'yan uwanta an aurar an aurar amma ita tana zaune tana tasbihi tana halala subhanallah subhanallah astaghfirullah da ita ake zuwa karatu da ita ake tarawihi da ita ake tahajjudi kuma Allah ba tsananta be kuma ya san mutum ne kirki amma me yasa fa'alun lima yuridu mai aikatawa ne ga shi abin da Allah maɗaukakin sarki ya so inda muna sa wannan a zuciyarmu cewa abin da Allah ya so shi yake faruwa wallahi da wasu matsalolin da mun huta su wata kuma sai aka yi ta gidan mijin tana zaune lafiya kalau tana jin daɗi da mijinta sun fahimci juna sun yi komai sai aka wata ilimi tsitsiyar yarinya ta ma ya da ita wannan yarinya ta jagwalgwala mata zama a gida ta rasa kan mijin ta rasa bayansa yau masifa gobe masifa yau ba daɗi gobe ba daɗi ba ta ji daɗi ba shi bai ji daɗi ba me ya faru wanda irin mutum tsiri yarinyar a haɗe ta ba za ta haɗe ba to me yasa fa'adun lima yuridu abinda Allah ya so ya faru shi ke faruwa a gida da mun sa sanyi a ranmu wallahi da mun huta haka sai mu tadda duniya ta haɗu ko gari ya haɗu wana ake so ya mulke mu Allah sai ce ba haka nake so ba yasa a hadisin da muka karanta na 40 nawawi wala wajta ma al khalqu ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak da duk duniya za ta hadu tana so ta taimake ka ka samu wani abu wallahi ba su isa su taimaka ma ka samu ba sai idan Allah madaukakin sarki ya so duk duniya saboda me ba hakan Allah ya so ba in ku Allah ya so fa'alun lima yurid mai aiki ne ga abin da yake so ai Allah madaukakin sarki ikonsa da buwayarsa ba irin tamu bace in kika fahimci wannan ki sawa kanki ruwan sanyi abin da kike da bukata kawai gyara alakar ki da Allah madaukakin sarki ki sallama mashi Allah duk abin da kace ka zartar sam'an wa ta'atan naji zan yi biyayya fa'alun lima yuridu na'am هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود Allah madaukakin sarki a gurguje na ga lokaci ya ja sai ya ce hal ataka hadithul jurut ko labarin runduna ta zo maka Allah na so nuna miki isar mulki da buwaye da ƙarfi da yace miki fa'alu liman sai tambaye ki kina da labarin wai arna da suka zo kafin ki hadithul jurut su waye aljunut sai yace fir'auna wa samud labarin fir'auna da labarin samudawa yana so ya nuna miki cewa inna batsha rabbika lashadid samun ubangijinki mai girma ne ke din da kike ganin kamar kina da wayo kina da munafurci kin iya gulma kin iya kinibibi kin iya tsagunnawa ƙasa ƙasa ki haɗin annabimanci ba a gane ba inna batsha rabbika la shadid in kin ga kin yi kawai Allah ne ara miki rana sai ce kalliman waɗannan rindinar mutanen fir'auna da samudawa da Allah madaukakin sarki ya ba fir'auna lafiya ya shaƙe ta ya ji da aka masa wa'azi sai ya ce ai ma alimtu lakum min ilahin ghayr ni ban ma san wani Allah ba in ba ni ba haka ya gaya wa annabi Musa ma alimtu lakum min ilahin ghayr haka ya gaya wa banu Isra'ila yace fa aukid li ya hamanu ala tin yace kai a hada masa wani abu ma ai masa kamar jirgi a masa kamar helicopter yace a tashe shi daga ƙasa zai je sama zai je ya gano ma ina ma ubangijin annabi Musa yake saboda yana jin karfi da lafiya da aka bashi aka ce da aka yi shekara arba'in sai ce ana rabu kumul a'ala ne ne ubangijin kuma mafi ɗaukaka da ta bai san ma wani ubangiji ya ce to yanzu inda akwai da shi din da sauran allolin fara'au ne ce dinni ne babbansu aka allah ya kyale shi sai da ya sama da shekara arba'in yana taɓar gaza da munafurci da zalunci da nuna ƙarfi da takure ƙabilu da ƙarya alƙur'ani a zo a hada shi sihiri a hada da yan bokaye a yi da annabi musa duka an ki ai aka nuna masa manya-manyan ayoyi guda bakwai duka ruwan jinin garhe da aka yi lokacin da ya zama jini ba ruwan da za a sha an buɗe randa jini an je rijiya jini moɗa jini ruwan faro jini kogi duka inda za a yi sai da allah maɗaukakin sarki nuna masa manya-manyan ayoyi guda bakwai a duk lokacin da aka zarce annabi musa odu olala rabbaka bima ahida indaka la in ka shafta allar rijiza la nu'minan na laka wala nursilan na ma'aka bani isra'il in dai Allah ya janye to za mu imani bani isra'il mun kama za mu sake su sai Allah ya dauki suka ki sai aka ce to duk inda za ku rayu ku rayu da kwadi duk inda aka buɗa kwado ne yanzu da wannan kwamfutar ina daga akwai kwado ne zai tsalle ya fito ana buɗe qur'ani kwado ne a daka kwado aka yi fara aka yi kwarkwata aka yi jini fa arsana alaihimu tufana ko فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدفاضع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين الله دوفانا يمسلوان يتنيه غرون كوئنا دكوئنا فأرسلنا عليهم الطوفان waljarat aka yi fari walƙummala aka yi kwarkwata wadda fadi'a aka yi kwaɗi waddama aka yi jini ayatin mufassala Allah ya ce ayoyi ne daki da daki ake nuna musu amma fir'auna bai imani ba amma rana ɗaya da Allah ya so ya kama shi duka sai ya tattara su ya ce banu isra'ila ko bar garin suka fice fir'auna bi su ya bi su ana tafiya suka tadda kogi ga fir'auna ya kusa tadda su mutane suka juya suka kwarata suka ce inna la mudrakun amma kama mu an gama sai ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdin ina tare da ubangiji na zai hirye ni annan Musa da kikogi suka wuce Fir'auna yana zuwa ya ce fa kogin saboda ganin isa ta har ya daskare ce mu shiga mu wuce kawai saboda ya ga wadannan su wuce shi ma zai wuce sai da suka je tsakiya kowa ya gama shiga ba a je gaba ba sai Allah ya umarci kogi koma ka sake hadewa kuma shi annabi Musa fa da ya wuce saboda ya tsorata juyawa yake dukan kogin tunda da mace aka yi da ki kogin zai san dare da ya wuce sai ya sake dukan kogin ya sake hadewa sai aka ce a waturkil bahara rahwa ka bar kogin a yadda yake a nan ne Allah zai yi aikinsa na Allah sai da fir'auna ya zo tsakiya sai Allah ya matse shi da Allah ya matsa shi dama ya san bahi bane Allah sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ya ce al'ana wa qad afaita qablu wa kunta minal mufsidin ya ce na yi imani ba wanda ya cancanta a bauta masa sai allan banu isra'ila allah ce masa haba sai yanzu duka gama wahalar da mutane ka azabtar da al'umma ka yi komai ka taho da sojoji miliyoyi za ka hallakar da su kaɗai ka yi imani ai da ƙarshen zaluncin ya kai yanzu saboda allah a tahi alkiyama a ce duk mutanen fir'auna suna wuta yi kaɗai na aljanna saboda ya batar da su ai da ya aji cewa kamar allah ba adalci ba al'ana wa qad atayta qabla kunta min al-muslimin Allah ya fa yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau kai din zaka tsira amma gangan jikinka ne zai tsira saboda ka zama to aya a yan bayan aka duk aka halakar da su aka dauko gawar fir'auna aka ajje ta a bakin gaba aka san gawarsa ce aka dauke ta har yanzu tana misra har yanzu kika ji zaki ga ga fir'aunan nan wannan shine fir'aunan da ake faɗa na annabi Musa saboda zaman to aya amma abin mamaki har yanzu misra tana cikin garin da ya fi ko'ina yawan fasikai da masu sabon allah maɗaukakin sarki sa'urikum daral fasifina haka allah maɗaukakin sarki ya kira wasu to amma kamin da aka wa fir'auna ya tsira ya kwace ina ya gaya miki hal ataka hadithul junud fir'auna wa samud samuda su kuma takama suka yi da ƙarfi da isa aka ce ai za a turo ma iska bala'iku suka yi suka ce ma ga wanda zai shiga garin sai suka yi kame kame muga ta ina za a shigo gari amma tun dadewa Allah madaukakin sarki ya gama da su in ya dauko iska cire kan take ta wulwula sama shikenan ka annahum a'jazu nakhlin munqaid ka ce wani kututturin dabino ne saboda girman su da fadin su haka aka zubar da su a bakin titi halata ka hadithul junud fir'auna wa samud بل الذين كفروا بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط نعم بل الذين كفروا الله ya ce ko kaɗan ne kawai waɗanda suka kafarta fi takzib har kullun suna cikin ƙaryata ƙayoyin alƙur'ani ne fi takzib har yanzu wannan wa'azin da muke har yanzu cikin idan akwai waɗanda suke da wani mugun nufi a zuciyarsu duk wannan wa'azin da suke har yanzu suna nan akan mugun nufinsu idan wadda akwai wadda take da ra'ayin bokanci Allah ya sa babu zaka ji duk wannan wa'azin da take ta murjike kunne fa ita fa ta ji duk wannan malamai ya san kare wa'azi su ma ya su tafi wa ya ce miki wa kika gani a ina kika ga wani boka haka hidan yake muku karatu an faɗa ga an duk malamai sun gama hana mu kuma haisa aikata ba wanda yake aikata hidan ne yake gaya miki to siffa ta kafirai Allah ya ce fi takazibin koyaushe karetawa suke in an ce miki Allah ya ce wallahi Allah ya ce in an ce miki manzon Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa matsawar abin ya inganta dan haka ki daina bari hidan yana miki wasi wasi yana sa miki shakku a zuciya ba gaskiya bane ki bi abin da aka ce wallahi ki huta duka rayuwar duniya ba ta wuce shekara 60-70 karki yadda ki asarar rayuwar da ba ta karewa a kan 60 ko 70 balin da zina kafaru fi takbi wallahu min wara'ihim muhib Allah maɗaukakin sarki min wara'ihim a bayan abin da suke aikatawa muhitun yana kewaye da su ba wani abu da zaki ki tsallake ma Allah duk iya gudun da zaki fa a cikin hannun Allah maɗaukakin sarki kike gudu akwai wanda iya tsayar cewa Allah madaukakin sarki ba za iya ba yasa Allah ya ce in kun tsorata fa firru ku gudu in kun gudu ina za ku je sai ce ila Allah zuwa ga Allah fa firru ila Allah da haka in kin razana kin tsorata kin fita a guje ba da zaki shiga ba dan ba inda zaki je a dawa ina zaki koma koma zuwa ga Allah yasa in matsala ta same ki tashin hankali tsoro razani kawai alwala ki tafi ga Allah yi sujada roƙi Allah yi ruku'u roƙi Allah karanta alƙur'ani roƙi Allah yi ne ma'ana fafirru idallahi saboda mai Allah yana kewaye da ki huwa qadirun alaihim kahirun la yafutunahu wa la yu'jizunahu Allah mai iko ne akan ku yayi rinjaye akan ku ba a kubuce ma Allah ba a gagarar Allah tunda ba a gagarar Allah abu Allah sai a zauna lafiya بل هو بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ sai ya ce bal wannan abin da ake karanta mu ba shafa labari shuni ba ne ba hikayoyin kaifafa zakata ba ne ba tarihin da da na yanzu ba ne huwa shi wannan bayanin da muke ƙur'anun majidun ƙur'ani ne mai girma mai daraja kuma asalin wannan littafin tun kafin mu zo duniya fi lauhin mahafuz yana cikin wani allo ne mahafuz abin kiyayewa ai huwa fil mala'il a'la mahfuzun min az-ziyarati wan naqf wat tahrifi wat tabdili wannan qur'anin Allah ya kiyaye shi ba a samun ƙari ba a samun rage ba a jirkita shi ba a canja shi yadda wannan qur'anin yake tun iyayenmu haka har yanzu yake tun yadda yake a zamanin manzon Allah haka har yanzu yake kuma akwai labarin akwai wa'azi akwai tunatarwa wanda ya bi shi shine zai tsira wanda ya kangare masa Allah ba zai gaji da azabtarwa ba kuma babban abin da zai ba mu izina ba an gaya mana wannan wutar fa sai Allah ya yi alkawari sai ta cika maki aljanna ce sai mai rabu amma wuta duk wanda tsatsaye kwa hiji wallahi sai ya shiga cikin ta amma aljanna sai mai rabu sai an dage a dubu ake fidda daya wallahi shi yasa karki yadda a fiki aiki karki yadda a fiki tsoron Allah karki yadda a fiki komawa zuwa ga Allah karki ce to ai abin dai wallahu ghafurur rahim kuma shadidul iqab duka siffarsa ce idan ghafurur rahim ne shadidul iqab dan haka wannan qur'ani mai girma da buwa ya murike shi a matsayin tsarin rayuwar mu duk abin da zamu muke tuntuba mai Allah ya faɗa muke tuntuba mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu koma mu ɗauko gadon iyayenmu da kakanninmu iyayenmu da kakanninmu ba su samu damar da muka samu ba wallahi idan ramadan ya irin wannan karatun da alaran mai ke karanto qur'ani muke fassarawa ba hi ake yi ba hadisi ake ai kun zo kun tada zamanin hadisi ba a tada hadisi ba ko nawa ce ta mutum ne suka tada anan aji? makaho ne ake samu ko malami dai ga hannun dan dama dama ya dan leka karatun qur'ani ya gardantaka a aje masa turmi a tare akan unguwari irin labari mai kan kara da na dawa da na gaskiya da ba na gaskiya ba zai dauko yake kanwa yin ake cewa adishi amma sun iya bada labari mai higa zuciya saboda akwai ƙarya akwai dan ƙarin gishiri akwai kaza shi ake ta karanta kaga mutane sun taru a gindin amma ya ake alaula ba a iya ba ya ake sallah ba a iya ba me ake so a azumi ba a iya ba ya ake zakka ba a iya ba eh lalime yanzu ke kin samu dama a karanta miki qur'ani kuma kin iya karantawa Allah kaɗai ya san nawa ne yawan mahaddata da suka yi haddar qur'ani a cikin ku nawa ne yawan wanda suke zuwa karatu a cikin ku nawa ne yan islamiyya wata a cikin ku ta yi shekara goma ko ta yi shekara ashirin tana zuwa makaranta iyayenmu na da wallahi akwai da ko alhamdu ba ta koya mata ba amma suna da ƙarfin imani da gasgata Allah in an ce musu ba kyau wallahi shi kenan sun daina na san wasu daga cikin kusantar da kakanninsu in dai an ce malam ya ce ba kyau to ba sa buƙatar a kawo ƙur'ani ba sa buƙatar a kawo hadisi sun daina har abada amma ku yanzu wallahi da yawa kuna da taurin kai kunnen ku ya yi ƙarfi akwai ƙahi a ciki a yi ta faɗa a yi ta wa'azi kawai ɗurururururu kamar mesa ce ana ɗurawa ta nan yana ficewa ta nan gudu Allah ya ce huwa qur'anun majid wannan abin da ake faɗa qur'anin sa ne mai girma qur'anin sa ne mai daraja ku mutunta maganar Allah ku mutunta qur'anin Allah yadda ake gane qur'ani yana tasiri a jikin ku ake ganin aikin alqur'ani tare da ku Allah ka taimake mu wajen aiki da alqur'ani da mutunta alqur'ani da mutunta dokokinka Allah madaukakin sarki ka albarkace mu da qur'ani ka azurta mu da aiki da shi Allahumma habbib ilana al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wanda suka rubuto tambaya sai su yi haƙuri